إن الحمد لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة جوة رمضان هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina 1433 wanda ya zo tara ga watan takwas 2012 wani zai shiga addinin musulunci kana so za ka shiga addinin musulunci kana so za ka shiga kai ka yadda da amincewarka ko wani ya maka dole to zan gaya maka abin da ake amincewa da shi a shiga musulunci sai ka faɗa abin da na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abin da ka ce daga yau na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ka yadda da haka kace ka amince Allah ya aiko annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne da Qur'ani da musulunci ka yadda da haka to yardarka da amincewarka da gamsuwarka da wannan shine ya mai da kai ɗaya daga cikin musulmi yanzu mu da kai nan duka mun zama ɗaya ka zo musulmi ne sunanka sunanka Dalesha Elisha ok sunanka Elisha to yanzu Elisha an an ci gaba da kiranka Elisha ba za ka saje da mu ba wani suna kake so a sama Ibrahim yace daga yau ya gamsu a canza masa suna daga Elisha ya koma Ibrahim to Ibrahim annabin Allah ne wanda Allah ya kama sunansa a cikin wannan alkur'anin sau 69 kuma dukkan annabawa da suka zo a bayansa daga zuriyarsa suke shi ya haifi annabi Isma'ila da annabi Ishaqa annabi Ishaqa kuma shi ya haifi annabi Yaqub annabi Yaqub ya haifi annabi Yusuf ba ka ji annabawa daga zuriyarsa suke za a ci gaba da kiranka da suna Ibrahim Allah ya baka albarkacin mai sunan ka tsaya akan tauhidi da aqida da kira zuwa ga addinin musulunci daga wani yanki ka fito balanga ko kuma ka faɗo addinin musulunci to Allah ya tabbatar da kai yan kwamitin mu za su koya maka abubuwan da ya kamata a koya wanda ya shigo addinin musulunci suna nan yanzu za su karɓe ka za su ci gaba da kula da kai da baka shawarwari yadda musulunci zai yi karfi a ranka ya karfi a zuciyarka Allah ya tabbatar da kai akwai wata baiwa Allah ma za ta shiga musulunci kina so za ki shiga musulunci kina son ki musulunta ke ce kika aminta ko wani ya miki dole ba wanda ya miki dole ko to zan gaya miki abin da ake amincewa da shi a zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce cikin harshen larabci abinda kika ce cikin harshen larabci fassararsa zuwa hausa kin ce daga yau na shaida na aminta na yarda ba wanda ya kamata a kadaita da bauta sai Allah da ya halicce mu shi kadai kin yarda da haka kika ce kuma daga yau kin shaida kin yarda kin gamsu kin aminta Allah ya aiko annabi Muhammadu da alqur'ani da musulunci kin yarda da wannan to yardarki da amincewarki da wannan ya mai da ke musulma me sunanki sunanki aisha aisha dama sunanki kenan ko canza kika zuwa aisha to dama aisha wani addini kike da kirista akwai aisha dama a kirista ok suna sawa ko to shi kenan a ci gaba da kiran ki Aisha tunda sunan wato abin nan ne matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai dimbin ilimi abin muke Aisha ko yau wato yanzu za a ci gaba da kiran ki Aisha amma musulma saboda haka Allah ya baki albarkacin Aisha mai dimbin ilimi mai dimbin karatu wacce ibn ibn ibn qayyim yake faɗa cewa ba a yi wata mata mai dimbin karatun ilimin addinin musulunci ba irin nana Aisha to ki dage da karatu daga wani yanki kika fito daga ina ok daga yankin taraba kika fito to kin shigo addinin musulunci yanzu insha Allah kuma akwai yan kwamitin mu za su saurara su ji meye matsalolinki kuma za a kokari a sadu da iyayenki don a yi musu bayanin cewa kin shiga addinin musulunci da haka musulmi za su ci gaba da kula da ke da iliminki da karatunki da harkokinki na rayuwa Allah ta'ala ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci akwai yan kwamitin mu mata suna nan za su miki ƙarin bayani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام شجاعة تكن سورة ta ashirin da tara a sura ta hamsin da bakwai daga farkon ƙur'ani zuwa nan suratul habib ita ce sura ta hamsin da bakwai tana da ayoyi ashirin da tara tana da kalmomi ɗari biyar da arba'in da hudu tana da haruffa dubu biyu da ɗari hudu da saba'in da shida ya zuwa cikin a tafsirin ƙur'ani na ƙur'an cewa wannan sura wato kamar da yazo a cikin at-tafsir munir fi aqidati wa shari'ati wal manhaj sha mawdu'u hadhihi sura abinda wannan sura take karantarwa ka galibi suwar al-madaniya kamar sauran surori ne na Madina bayanul ahkam shar'iyya tana bayani akan hukunce-hukunce na shari'a المتعلقة بالعقيدة والإيمان والجهاد والإنفاق في سبيل الله تنا كوير دمو عقيدة مسلمتي da kuma imani da jihadi da ciyar da dukiya a tafarkin Allah wa taraku'i an mafatinid dunya da ko mutum da ya taka tsantsan ya kau da kai daga fitinar duniya wa bayani usulul hukumul islami da bayani akan tushen hukuncin musulunci wa kashfi makhazil munafiqina sannan tana tona asirin munafikai wa shara'il anbiya'i kuma ta magana akan shari'un annabawa في الحياة الخاصة والعامة cikin wato rayuwa ta gaba daya da kuma rayuwa ke fantacciya na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi umarni da a yi tasbihi a gare shi a ƙarshen suratul waqi'ati fasabbih bismi rabbikal azim ka yi tasbihi da sunan Allah mahaliccinka mai girma ka ce subhana rabbiyal azim to sai kuma ka buɗe wannan sura da yin tasbihin gaba ɗaya sabbaha lillahi ma fi samawati dukkan abin da ke cikin sammai wal ard da duk abin da ke cikin ƙasa sabbaha lillahi yana tsarkake Allah duk abin da ka shina a cikin sama da duk abin da kake gani a cikin ƙasa yana tsarkake Allah yana cewa yana tasbihu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu a sama ko a ƙasa ko a ruwa ko a tudu ko mai rai ko mara rai face yana yin tasbihi ga Allah sai dai ba ku san nasa kalar tasbihin ba nasa kalar daban naku kalar daban shi yasa ba ku gane nasa kalar ba to Allah ta'ala ya buɗe surori da yawa da irin wannan wata an buɗe ta da fi'il amr kamar sabbih isma rabbikal a'la wata an buɗe ta da masdar kamar subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram wata an buɗe ta da fi'ilin mudari yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wata an buɗe ta da fi'ilin madin sabbaha lillahi kun ga an samu fi'ilin madin an samu fi'ilin mudari an samu fi'ilin amr an samu masdar duk Allah ya buɗe surori masu wannan wato abin nan din yusabbihu fi'ilin mudari sabbih fi'il amr sabbaha fi'ilin madin subhana masdar kun ga Allah ya amfani da dukkan kashe-kashen fi'ili an buɗe surori da shi kuma dukkansa magana ce ta tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala shi ta tasbihi in ba karatun qur'ani kake ba babu wata ibada mai girma irin ta ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim duk in dai ba karatun qur'ani kace babu wata ibada ta baki da ta kai wannan har ya zo hadisin karshe cikin sahihul bukhari daga abu hurairata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kalimatani khafifatani thaqilatani habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sannan ya zo mutumin da yake kafa uku da safe to duk wata ibada da za ka yi ta tasbihi ya wuce ka wanda ya wayi gare ce subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi shine tasbih shi aka kawo sabuwa guda hudu a kansa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi nawa ne adadin halittar Allah to subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi ina tsarkake Allah ina yabansa adadin yawan halittarsa ko adadin yawan yashi kadai ko adadin yawan duwatsu ko adadin yawan baraguzai ko adadin yawan dabbobi ko adadin yawan kaza wa ya san adadin halittun ƙasa balle na ruwa balle na tudu balle na sama balle wanda suka wuce balle wanda suke yanzu balle wanda za su zo to ka ce ina tsarkake Allah ina yabansa adadin yawan halittarsa adadin khalqihi sai kace kuma wari ba a nafsihi da kuma adadin duk wata yarda da Allah yayi wa zinata zina zina yana nufin ba zina wasu kan ce zina zina az-zinatu yana nufin nauyi da kuma nauyin al'arshi idan da za a ɗauki al'arshin Allah a ɗora a sikeli to nauyin da zai bayar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan duniya an ka dunkule ta ka jefa a sama kamar ka jefa sisi a dawa in ka ɗauko ɗaya ka jefa a ta biyu ma haka ta biyu a ta uku ta uku a ta hudu ta hudu a ta biyar ta biyar a ta shida ta shida a ta bakwai ta bakwai kuma ka ɗauke ta ka jefa a kan kursiyu kamar ka jefa sisi a dawa idan ka ɗau kursiyu ka jefa a kan al'arci kamar ka jefa sisi a daji to wannan al'arcin a ɗora shi a sikeli nauyin da ya bayar kana tsarkake Allah adadin haka ya adadinsa sai ce wa mu dada kalimatihi shine ma karshen mujaba kalimatihi da daduwar kalma Allah duk wata kalma ta Allah la nafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi to ana tsarkake Allah haka shi yasa kakka manta duk safiya ka dinga yin wannan kafa uku subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi dalilin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya bar matarsa tana ta addu'a tana ta tasbihi tana ta zikiri sai je harkokin sai dawo ne farar da ita tunda aka yi asuba take zaune a gurin sai ce yanzu tunda na fita a nan kike ta ce eh ina ta sabbihi ne ce to bayan mun rabu da ke na faɗi kalma uku da za a auna ta da duk abin da kika faɗa to nawa ya fi yawa ta ce to ga yamin naka mun nan aje nawa sai sa an ce ga na annabi to ka aje naka ko na waye ma aje masa ka dau na annabi ya fi kowanne inganci ya fi kowanne tabbas ya fi kowanne original eh to shine na annabi to shi yasa sai tace to ba ni naka annabin ajanawa shi yasa wannan shine zikirin annabi subhanallahi wa bihamdi adad khalqi wa rida nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi in kana zaune a mota ko a office ba ciniki ko a kasuwa ba aikin yi sai ka zauna kana subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim sune kalma guda biyu masu nauyi akan al'arshi soyayyu a wajen Allah sannan kuma masu soyuwa a wajen Allah mutum yana faɗar su sai ta ce subhanallah tamla'ul mizan subhanallah tamla'u al mizan kada ka mutum ya dinga yawan tasbihi ga Allah yana ƙara masa daraja da kima da mutunci da ɗaukaka da kuma martaba to Allah yace to ba kai kadai ba sabbaha kun ga sabbaha fi ilmin madin mabani ala al-kashi ما لله جار مجر متعلق به ما إن اسم موصول نعم بني على السكون في محل رفع فاعل في السماوات والأرض في السماوات والأرض إن الجملة لا محل لها من الإيراد الصلة الموصول ذاك ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل duk abin da ke cikin sammai da ƙasa yana tasbihi ga Allah fi'ilin madin wa fa'il jumla ce fi'iliya kenan ko min al-fi'li wal fa'il سبح لله ما في السماوات والأرض ما أفسر ما سيكتشي دكا دو قبات ايا كوا دا كومي انت تشي كوا دا كوا تو مغانا بتقالي با كوا دا كوا باشين مغانا با كوا دا كومي انت تشي كوا دو دو حلتا تاشي غم يموتي in ka ce komai kuma duk dabbobi sun shiga zama da tsirrai da duwatsu da karafa da robobi sun zama ma da man kowa da komai amma in ka ce kowa da kowa to iya halittu kenan na mutane in ka ce kowa da komai kuma to duk halitta ta shiga man da ma kenan ta shiga to shine ma'anan wannan wa huwa al-azizu shine kuma mabuwayi wasu ce wannan wawu wawul hal ne to shine damirul mufasil wa bani ala al-fatih fi mahalli raf'i mubtada al-azizu khabar mubtada al-hakim khabar husani Allah shi ne al'azizu mabuwayi kuma yu'izzu man yasha'u wa yuhillu man yasha'u al'azizu suna ne da ya tabbata ga Allah al'izza sifa ce da ta tabbata ga Allah yu'izzu man yasha'u kuma aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala da aka tabbatar da wannan suna na da bangare uku subutul ism lillah subutul sifa lillah subutul hukmi wal muqtab lillahi azza wa jalla da aka sai mu ce sunan Allah al-azizu sifar Allah izza sannan aikin Allah yu'izzu man yasha'u wa yuzillu man yasha'u to al-hakimu shine Allah kuma mai hikima ba hikima kaɗai ba shi ne mai hukunci shi ne kuma mai hikima domin hakimu bai shafi hikima kaɗai ba ya shafi alhukumu wal hikimatu alhukumu kashi biyu ne alhikimatu ma kashi biyu ce akwai alhukumu shar'i akwai alhukumu kauni abinda Allah ke hukunta shi kaunan da abinda Allah ke hukunta shi shar'an sannan akwai kuma alhikima ash-shar'iyya akwai alhikima al-ga'iyya akwai alhikima asuriya akwai alhikima alga'iya alhikimatul ga'iya komai da kaga Allah ya halitta yana da wata gaya akwai wani abu da yasa Allah ya halicce shi abin nan ko ka sani ko baka sani ba Allah baya abu babu hikima me yasa ya sauro me yasa ya kuda me yasa ya kunama me yasa ya miciji me yasa ya kiyashi me yasa ya shagumama me yasa ya tururuwa eh duk Allah ya san abin da yasa ya su fita ya kai ɗan adam baka sani ba kuma wataƙila suna da alaƙa ma da kai suna taimaka maka ko kana taimaka musu Allah ya san hikimar mai yiwa bincike nan gaba ta hanyar bincike Allah ya sanar da ɗan adam hikimar mai yiwa kuma Allah ya ci gaba da ɗaya hikimar da zai sanar da kowa ba amma mun san Allah baya komai babu hikima duk abin da Allah kaga yayi yadda ya surarsa da dalilin da yasa ya shafa wata hikima da Allah ya bawa kansa sani ko ya sanar da ita ga ɗan adam ko ya ɓoye a bassa ko kuma a gano ta ta hanyar bincike da dalilai da za a kafa wannan shine hikima suriya da hikima ga'iya lahu mulku samawati mulkin sammai duka ya tabbata ga Allah shi kadai abin da yasa muka sa kalmar shi kadai saboda lahu jaru majarin ne ya ta'allaqu bi mahzuf khabarin muqaddam a ملك شيء مبتدا مؤخر مرفوع بالضمه وهو مضاف السماوات مضاف اليه in ka tayi fassara maimakon ya ce mulku samawati wal ardi lahu sai ce lahu mulku samawati wal ardi da yake sai ya nuna mana mulkin sammai da ƙasa ya tabbata ga Allah shi kadai shi sa ka gabatar da lahu din dan ka ce shi kadai saboda ba mai taya Allah babu kishiya ga Allah babu kine ga Allah abu hudu sun kori ga Allah babu wanda ya mallaki sammai da ƙasa ba Allah ba ba wanda suka yi tarayya da Allah suka mallaki sammai da ƙasa ba wanda ke taimaka wa Allah cikin mulkin sammai da ƙasa babu kuma wanda ya zama cewa Allah na neman taimakonsa wajen gudanar da mulkin sammai da ƙasa kuma mulkin Allah ba shi da tenuwa ba shi da lokaci ba shi da guri ba shi da zamani na dindindin ne shi yasa duk mulkin duniya kuma yana da iyaka ko dai iyaka na abin da ka mallaka ko iyakarka ko iyakan mulkin ko iyakar abin da ka mallaka duk kudinka yana da iyaka duk rayuwarka tana da iyaka duk kasarka tana da iyaka in ma ka ce ai ni ne sarkin duniya to wace duniyar ta da ko ta gobe ko ta yanzu dole za ka kare ka bar duniyar da fir'auna ya taƙama da misra yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin wa ila ila fir'auna ina misra misra tana nan ta ne fir'auna ta kare sai da haka mulki yana karewa amma mulkin Allah ba shi da iyaka balle ka ce na Niger ne ko na Najeriya ko na Afirka ko na duniya ko ka ce na wannan zamanin ne a'a da jiya da yau da gobe da kafin halitta da lokacin halitta da bayan halitta da kafin halitta duka mulki ya tabbata ga Allah shi kadai shi yasa Allah a ranar alkiyama bayan ya sauke ciyamomi ya sauke kansiloli ya sauke gwamnoni ya sauke shugabannin ƙasa ya sauke malamai ya sauke sarakuna ya sauke kowa daga mulki sai ce limanin mulkin yama sai kowa ya ɗin sai Allah ce lillahi wahidul qahhar yau ba mai mulki mulki ya tabbata ga Allah shi kadai shi yasa ya ce maliki yawmiddin wata kira ta ce maliki yawmiddin wata kira ta ce malika yawmiddin wata kira ta ce malaka yawmaddin komai na Allah ne shi kadai a ranar sai yadda aka yi da kai in an ce zauna ka zauna an ce miƙe ka miƙe an ce tafi ka tafi ba ka da kowa ba ka da komai sai Allah da shi yasa in Allah ya baka dama ta kuɗi ko ya baka dama ta karatu ko ya baka dama ta mulki ka yi abin da za ku shirya da Allah kada kuɗin ka ya jawo ku ɓata da Allah kada mulkin ka ya jawo ku ɓata da Allah kada karatun ka ya jawo ku ɓata ga Allah kai kokari kai amfani da karatun ka kai abin da Allah yake so kai amfani da kuɗin ka kai abin da Allah yake so kai amfani da mulkin ka da damar ka don wata damar so ɗaya take faruwa ba ta maimaituwa wata take zama so biyu ta ƙare to da ka samu dama yi gudu gudu kai abin da zaka kyautata wa bayan Allah ka zo ranar sauka daga mulkin ka mutane suna yin wato ainihin kuka kai kana yin dariya suna kukan rabuwa da kai kai kana dariya ka gama lafiya ta haka ake so kowa ya duba bayar da Allah ya masa ya amfani da ita ya cicciɓa addinin Allah ya cicciɓa bayan Allah ya kawo abubuwan sauƙin rayuwa a samar da sana'a da aikin yi da wutar lantarki da ruwa da ilimi da a jajjara abin da mutane za su zo suna son barka suna addu'a to wannan shine ke tabbatar mana cewa komai na Allah ne shi kadai yu'mi Allah shi kadai ke rayawa duk wani rayayye to da rayuwarsa da raya shi da kuma ba wai rayawa kawai a ce tashi da ranka ba a'a rayawa ta shafi baka numfashi baka iska baka abinci baka ruwa baka ƙasar takawa baka kunnen ji baka idan gani baka hancin shaƙa da bakin magana da ƙafar tafiya duk waɗannan abubuwan rayawa Allah shi yake rayawa wani mutu kuma shi kaɗai yake kashewa duk wanda kaga ya mutu to dama littafi uku kowa ya shigo da shi duniya وأمر بكتب رزقه وأجله شقي أو سعيد dukkan haka muka shigo duniya akwai littafi na guda uku akwai littafin ka guda uku akwai littafin ka guda uku akwai littafin ki guda uku akwai littafin mu kowa guda uku uku daya da katab rizqihi an ci a rubuta arzikinka nawa za ka samu nawa za ka kashe za ka yi kuɗi kuɗin adadi nawa ne me za ka kashe ta ina za ka shigo ta ina za ka fita an gama rubuta arzikinmu me za mu ci me za mu sha me za mu ɗaura duk wannan yana nan katabu rizqihi wa ajalihi za a rubuta a duniya in ka zo shekara nawa za ka yi da wata nawa da kwana da sati nawa da kwana nawa da minti da awa nawa da minti nawa da sakan nawa a ina za ka mutu ne dalilin mutuwarka sannan wace irin mutuwa za ka yi duk an rubuta wannan an gama yana na a cikin wato littafin nan sannan na uku shaqiyyun aw sa'idun wuta za ka tafi ko aljanna za ka tafi shi ma an rubuta kada ka Allah ya ba mu sa'a wannan shine yuhyi mai rayawa shi kadai wani mutu shi yasa ba a kawo abin rayawa ba dan kowa ya shiga ba ce yuhyi wani da wani ba wani mutu wani da wani ba a yuhyi duk wani rayayye Allah ya raya shi wani mutu duk wani matacce Allah ne ya kashe shi kira da kashewa da rayawa da kuma kashewa a sake rayawa a hayota na sinatori a mata na sinatori Allah shi ke kashewa sau biyu ya raya sau biyu da can babu kai matacce ne aka raya ka rayayye ne aka kashe ka matacce ne aka tashe ka rayayye ne sai kuma kabari sai kuma sai wuta ko aljanna to wannan shine ma'anan wannan wa huwa shi Allah din nan ala kulli shay'in qadir ne iko ne a bisa komai ikon Allah ya tabbata kan komai shi yake juya komai shi yake ba komai gargadon zamaninsa da lokacinsa da adadinsa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum qadar komai Allah ya gargada shi Allah yana yin budget kala shida akwai abin da ake kira at-taqdir al-umri abin da aka kaddara a rayuwa ga baki daya zai faru tun daga ƙarshen duniya zuwa farkonta tun daga farkonta zuwa ƙarshenta ta akwai at-taqdir al-sanawi abinda aka kaddara zai faru a wannan shekarar gabaki ɗayansa akwai at-taqdir ash-shahri abinda aka kaddara zai faru a iya wannan wata akwai at-taqdir al-usbu'i abinda aka kaddara zai faru a wannan makon gaba ɗaya na nan sai at-taqdir al-yawmi abinda zai faru yau yau yau din nan iya na yau kawai duk faɗin duniya fa ba iya yau ta gombe ko iya yau ta kano ko iya yau ta najeriya ko iya yau ta afirka ko iya yau ta amerika iya yau ta duniya gaba daya kuma yau din bata shafi mutane kaɗai ba yau din dabbobi yau din tsirrai yau din bishiyoyi yau din duwatsu yau din halittu duka abinda aka tsara musu yau to a yau din ma akwai at-taqdiru sa'ati na yanzu yanzu kuma yanzu nan ni ina karatu ina fassara wani gurin kuma yanzu an gama karatun an rufe wani gurin an kwanta bacci wani gurin an tashi a yanzu nan da muke magana wani ya mutu wani ya rayu wani ya samu wani ya tafi wani ya dawo wani ya saka wani duk komai yana nan a tsari Allah ya gama tsara waɗannan subhanahu wa ta'ala هو الأول والآخر والظاهر والباطن الله شيني فرقه من ذا لا يفسر وانا ياهو تدم إيش اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس وراءك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء فسر النبي شيء كوي لا أكرقاء نمبر التفسير القرآن التفسير النبوي للقرآن سيراك أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء فسر كودكنا النبي يقولنا الله كون فرقه وندا باب وانا أبو جبانك كيف أرشي باب وانا أبو أبايانك kai ne ka bayyana wanda babu wani abu a samanka sannan kai ne ka ɓuya babu wani abu ba kai ba Allahu akbar wannan suna na Allah idan mutum yana shakka su ake sawa idan da karantawa sai wannan kokonto da shakka su tafi wata rana wani ya zo yace yana da ciwon shakka sai ji zuciyarsa tana ce masa Allah shi yayi komai to shi waye shi manzo Allah ya ce in ka ji haka ka tunkuɗe a ranka sannan ka ce amantu billahi wa rusulihi الله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كان كرم تيمنا كاكو شيطان saboda shi kansa shaidan ka rikirkita shi ya san Allah ya fi karfinsa ba zai iya rikirkita ka ba to shi yasa ake son mutum ya dinga karanta waɗannan sunaye na Allah wanda haka yadda suke a jeren haka ake karanta su huwal awwalu ba za a ce awwalu kadai ba sai an ce wal akhiru ba za a ce zahiru kaɗai ya san cewa albatinu sai da haka Allah shine awwalu shine akhiru shine zahiru shine batinu wa huwa bi kulli shay'in alim ya san ce azzahir yana nufin madaukaki domin Allah ya ce fa mastata'u an yabharuhu ai fa mastata'u an ya'aliyahu li yuzhirahu ay li yu'diyahu haka zuhur anan tana nufin daukaka shi sa annabi ya ce wa laysa fawqaka shay'un wanda ya daukaka ai ba wani abu burbushin sa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa kuma tare da haka Allah subhanahu wata'ala alimun mai cikakken sani ne da kulli shay'in alim da kulli shay'in da dukkan komai da komai yana karkashin sanin Allah a haɗa da kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada huwa allazi khalaqa as-samawati shine Allah guda ɗaya mahalicin sammai guda bakwai wal arda shine ya kago ƙasa daga babu da abin da ke cikinta fi sittati ayyamin a cikin kwana shida malamai sun ce ta Allah ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan Allah yana nufin abu ya kasance sai ce kasance sai abin ya kasance kuma ya zai ce kwana shida aka ce eh tsari Allah yake koya wa dan adam ba wai daukan lokacin ba yana nufin ba za a iya shi a lokaci guda bane aka ce ka kalli mutum ai Allah ya rubuta mutum zai faru amma kuma sai ya yi matakan faruwa din ko na farko auren babanka da babarka shi ne matakin farko ko sai saduwa tsakaninsu ko sai samun ciki ko duk wannan matakai ne na me na dan adam sai samun ciki sai renon ciki ko yana jini mani kwana arba'in ya koma jini kwana arba'in ya koma tsoka kwana arba'in daga nan kulle ya dan adam kuma sai a ci gaba da lissafi a tsaga hanci a tsaga kunne a tsaga baki a yi kaza a yi kashi a yi ɓargo a yi tsoka a yi kayan ciki a yi wayarin ɗan kwakwalwa a haɗa ta da zuciya a yi fitar da can a fitar da inda ruwa zai shiga inda jini zai fita guri mai laushi guri bushashe inda gashi zai fito da yadda ake zuba gashin a cikin ka duk wanda aka buɗe kansa ba za a ga gashi ba amma Allah yana shuko gashi akan mutum ake shuka gashi to kaga gashi yanzu kan buɗe ciki akwai gashi hantsan mace yanzu aka yanka za a ga nono cikin ta akwai jarkar nono akwai fito din nono me yasa nono yake fitowa ta ta ta hantsarta kuma cikin ka yanka ba nono me yasa gashi ke fitowa daga kanka amma an yanka ciki babu babu filin gashi ta yana yake tsurowa wa ya tsuro da shi me yasa ya tsuro da shi me yasa duk jikinka gashi ga gashin baki ga gashin ido ga gashin jira ga hanakayya ga jemu ga taje ga gashin wuya ga gashin kirji ga gashin gaba ga gashin hammata gashi gashi akwai littafi ma mujallabi guda akan gashin dan adam wanda ya kawo abubuwa sama da arba'in akan kowane gashi wanda shari'a ta yadda a kawar da wanda shari'a ta yadda a bari ka kawar da wanda shari'a ta ce a kawar shine gashin gaba gashin hammata da gashin baki ka tabbatar da wanda shari'a ta ce a tabbatar shine gemu da saje sannan gashin ka a lokacin suna a kawar da shi a lokacin aikin haji a kawar da shi a lokaci kaza a kawar da shi sannan yana ma ciwo ka aske shi gaba ɗaya kai kwalkwabo kaga duk wannan an faɗi hukuncen hukuncen gashin gashin jira haramun ne a cire shi manzo Allah ya kina mu cire gashin jira amma su mata ake kiran su da larabci mata la'anna Allahu nasima wal mustawsima to kun ga kowane gashi gashin ka ba a ƙara shi ba a rage shi to waɗannan abubuwa duka da aka faɗa duk suna nan ƙarƙashin waɗannan abubuwa saboda haka ilimin yana da faɗi yana da yawa to shi yasa kun ga tsarin ɗan adam kenan har ya zama tayi har ya zama kaza har ya zo haihuwa bayan haihuwa goyo reno wata 24 in ya yi wata shida a ciki sai a renonsa wata 24 wata 30 ake so da ciki da reno renonsa wata shekara biyu wata salihu fi amaini akallin cikinsa wata shida mafi tsawon renonsa wata 24 sannan kuma a zo a goya shi a rene shi ya waye ya tata tata ya rarrafe ya tata tata ya miƙe ya magana ya je firamare ya je har ya zama shi ma shi ma kuma yin auren shi ma zai haihu to duwa tsara wannan kun ga dan Allah ya ce yayi abu kwana shida ba wai gagara sai a lokacin ba a tsarawa yayi abin ya kasance haka tumattawa alal arshi sannan yayi istiwa'i akan al arshi istiwa'in da ya dace da shi ya alamu ma yaliju Allah ya san abin da ke kutsawa fil ardi a cikin ƙasa duk abin da ke shiga ƙasa na rayuka matattu abin ne su da kuma shuka da ake yau gaba ɗaya a wannan damunar masara nawa aka shuka ƙwaya nawa aka shuka ƙwaya nawa ce kuma za ta fito ko za a kashe ka kai ka ishe suka ce a gwamda kaɗai noman da aka yi masara ƙwaya ƙwaya lissafin ƙwaya ƙwaya ba kwano kwano ba ba tiya tiya ba ba buhu buhu ba ba tantan ba ƙwaya ƙwaya ƙwaya nawa ce masarar da aka shuka a gombe sannan ƙwaya nawa ce za ta fito a damunan nan gaba ɗaya kwaya nawa mutanen gombe za su ci kwaya nawa za su sayar kowace kwayan masara ɗaya a cikinta kwayan masara nawa ce domin ka shuka kwayan masara ɗaya yanzu ka ɗauke ta kasa ta gaba ka kwakwan kasa ta ta fashe sai ka ga farin gari a ciki a cikin farin garin nan akwai dubunnan masara a cikin farin garin nan akwai karan masara a cikin farin garin nan akwai gaɗan masara a cikin farin garin nan akwai totuwar masara a cikin farin garin nan akwai rigar masara har da gemun masara in kana so shuka tukun naka jira duk za ka ga wannan da na faɗa sun fito a jikin masarar nan to ashe ka ga kowace masara ɗaya cikin ta ma akwai dubunnan masara kenan duk wanda ya ci masara ɗaya ya ci masarori da yawa ya ci karan masara da yawa ya ci ganyen masara da yawa ya ci tokiyar masara da yawa ya ma ci gemun masara to in ba Allah ba ai ba wanda ya isa ya faɗi wannan Allah kaɗai ne yake da wannan to shi yasa ce duk abin da ya shiga ƙasa Allah yana sane da shi ba wai ba wai kafin ya shiga ba a'a kafin ya shiga da bayan ya shiga da lokacin fitowar sa Allah yana sane ma yaliju daga walaja bismillahi walajina wa bismillahi kharajina to saboda haka waliju cikin yana nufin shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju da kuma abin da yake fita min ha daga cikin ƙasa na tsirrai da shuka yanzu kadai kayan itace aka ce ka lissafa ɗan itace kadai wanda ake suke fitowa daga ƙasa masu yaɗo da masu bishiya da masu koraye da masu yalo da masu shuɗaye da masu zaƙi da masu tsami da masu tsami da masu wari da masu ɗaci da masu salon da wanda mutum ke ci da wanda mutum ke magani da wanda dabba ke ci mutum baya ci da wanda mutum ke ci dabba ba ta ci da wanda suke ci tare da abin da yake shi magani ne da yadda ake sarrafa shi da wani wanda a ci shi kaɗai wani a haɗa shi da mahaɗi kamar zogale a haɗa shi da kuli-kuli kaga yana da mahaɗi ko kamar tuwo a haɗa shi da miya to waɗannan abubuwan duka Allah ya tsara wannan ya san me yake fitowa daga cikin ƙasa wa ma yanzilu min as-sama'i da duk abin da ke sakkowa daga sama abin da ke sakkowa daga sama an kasa shi da yawa rahamar Allah tana sakkowa wahayin Allah yana sakkowa ruwa yana sakkowa alheri yana sakkowa duk abin da ya sakko ya sakko ya sakko ba wanda ya san adadin abin da ke sakkowa sai Allah to duka Allah yana sane da wannan wa ma ya aruju fiha da abin da kuma yake hawa cikin sama na aiki mai kyau na wato ilayhi yaqadul kalimut tayyib wal amal salih yarfa'uhu da abin da ke hawa sama na aiki na kaza na kaza to duk shi ma yana cikin sanin Allah wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku da iliminsa da kulawarsa aina ma kuntum duk inda kuka kasance wannan ma'iyya ce amma li jami'il khalqi akwai ma'iyya khassa lil mu'minina akwai ma'iyya khassatul khassa lil anbiya wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa wannan jan kunne ne kuma faɗaitarwa ce idan kana aikata alheri to wallahu bima ta'maluna basir sai ka ƙara kenan ko idan kana aikata sharri wallahu bima ta'maluna basir sai ka rage lahu mulku samawati mulkin samai ya tabbata ga Allah shi kadai wal ard da ƙasa gaba ɗaya mulkin Allah ne wa ilallahi turja'ul umuru al'amura dukka gaba daya ana mai da su ga Allah ne masu daɗi da marasa daɗi wulujin laila Allah shi ke kutsa dare sun nahara a cikin rana wa yulujin nahara shi ke kutsa kuma rana sun laila a cikin dare wa ayatul lahum al-layl maslaku minhum nahara fa idahum mujrimuna Allah ce aya ta tabbata a gare su dare da muke shafe rana da shi sai kaga dare ya zo wataran dare ya fi tsawo akan rana wataran rana ta fi dare akan tsawo wata rana su taho daidai wataran rani wataran bazara wataran damina wataran kaza wataran kaza duk wannan Allah ke yin wannan shi kadai ba mai taya shi ba mai sa shi ba mai hana shi ba kuma wanda ya isa yin in ba shi ba wa ila Allah turja wallahu wa huwa alimun Allah yana da cikakken sani bi zatu sudur da ma'abociyar kirji kinaya ce ta zuciya kenan ma'abociyar kirji yana nufin zuciya ma'ana wannan zuciyar Allah ce wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur ku koye magana ko ku bayyana Allah yana sanar da duk abin da ke ciki ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah yana sanar da kowa da komai abin da ka darsa a ranka a zuciyarka Allah yana sanar da shi aminu billahi ku yi imani da Allah yana nufin ku tabbatar da Allah ku yarda da Allah ku gaskata Allah don mun ce kalmar iman tana ɗaukar ma'anoni uku al-iqrar wal itirafu wat tasdiq da ka mu gaskata matakin farko mu yarda mu tabbatar kuma mu bi a aikace billahi da Allah subhanahu wata'ala wanda imani da Allah ya tattara abubuwa guda hudu an tumina bi wujudihi an tumina bi uluhiyatihi an tumina bi rububiyatihi an tumina bi asma'ihi wa sifatihi su ne matakan imani da Allah guda hudu ka yarda da samuwar Allah ka yarda da kadaitaka Allah shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta shi kadai ya cancanci abota masa sannan ya cancanci a kira shi da sunayensa da siffofinsa wanda ya kira kansa da su ko manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su ba a korewa Allah sunansa ko ba a sama sunan da ba nasa ba subhanahu wa ta'ala to shine ne wannan ورسوله كن إيماني دا منزل الله صلى الله عليه وسلم متاكن إيماني دا منزل الله صلى الله عليه وسلم بدا بيرني نفرقو كيدا كدمسك أمنتا شو الله يا أيكوش duk abin da manzon Allah ya kawo daga Allah ne wannan ya sa duk labarin da ya bayar ka gaskata duk hukuncin da yayi ka yarda adalci ne sannan kuma ka bauta Allah da shari'arsa ka so shi fiye da yadda kake son kanka da 'ya'yanka da matanka da duk duniya ga baki ɗaya kuma wannan son zai amfane ka a duniya zai amfane ka a lahira wani mutum ya zo ita ya rasulullah ya ce za a tashin alkiyama ya ce kai ko ne ka shirya har kake tambayan tashin alkiyama ya ce wallahi ban tanadi komai ba sai san Allah da manzonsa ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama wanda duk kake so za ka tashi da shi ranar alkiyama ya ce to wannan ya ishe ni zuwa lahira saboda haka abdullahi dan mas'ud yana cewa ba hadisin da yake min daɗi irin wannan almar'u ma'a man ahabba duk wanda kake kauna sai kun tashi yace to ina kaunar manzon Allah ina kaunar sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali ina ƙaunar duk sahabban manzon Allah ina ƙaunar matan manzon Allah ina ƙaunar ƴaƴan manzon Allah ina ƙaunar jikokin manzon Allah ina ƙaunar dukkan ahlul baitin manzon Allah da dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata in tashi cikin su ranar alkiyama ita wallahi da za ta bauta Allah tsakanin rukunin yamani da hajarul aswadi shekara ɗari Allah da zai tashe ka ba sai da wanda kake so da ka kada mutum ya karkatar da sansa zuwa ga mutum Allah ya zama kana son mai son Allah ka so Allah ka so abin da Allah yake so sai ka zauna lafiya idan kai abin da Allah yake so sai ya maka abin da kake so idan kai abin da kake so sai ka ga abin da baka so Ina ta wani wa wa rasulihi wa anfiqu kuma ku ciyar da dukiyarku mimma ja'alakum cikin abin da Allah ya sanya ku mustakhlafi na fihi kuna masu mayewa a cikinsa duk dukiyar duniya da ka gani a hannunka ta wani ce ka maye ko ba haka ba kafin ka akwai kuɗin bayan ka ma akwai kuɗin to tun da suna hannunka wannan kuɗin da Allah ya baka mali mali da kake cewa yi kokari ka sarrafa su inda zai amfane ka domin gado idan ka mutu ka bawa ƴaƴanka kuɗi to ƴaƴan nan naka ba dole ne su yi aikin alherin da kake da kuɗin ba ko ba haka bane yanzu ga shi wani an ce fa miliyan tara ya bari ana bin sa bashin miliyan ɗaya ake rigima da matansa akan a biya miliyan ɗaya aka ce dan mai ku ya suka ce mu muka ci ya zo shi can a dauke shi miliyan ɗaya mu mu sa miliyan ɗaya ma gaba mu ci na ruwan mu to ka ga fi sabilillah wannan rashin imanin yayi yawa ai ya kamata a ce baban kan ana bin sa bashi ku biya bashin gaba ɗaya da kuɗin in ba da ciko ku zo ciko amma ina duniya ta zama abin da ta zama an fi son kuɗin ka fiye da kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan mutum ya mutu a uku suna bin sa sai biyu su dawo sai ɗaya zauna sai wani malami ya bada misali yace kamar kai ne kana da abokai guda uku sai aka kai ka ƙara kotu gaban alƙali sai alƙali yace zan yanke maka hukunci mai tsanani amma waɗancan abokan naka da kuke tare kullum duk wanda ya zo daga cikinsu ya ba da shaida to zan kyale ka ba za a yi ma komai ba sai kuma ka samu abokinka da farko ka ce ya kai abokina kullum muna tare da kai ce haka ne duk rayuwar mu tare mu kai haka ne to dan Allah zai ka raka ni kotun can an ce in ka ba da shaida za a kyale ni sai ce gaskiya da za ni ba ba za ka rauke ba za ni ba yanzu ta abokan da rufe ta ce da za ta rauke ba inda za ni ina nan ka tafi kai kadai to abokinka da ɗaya ka ji abin da ya maka abokinka na biyu yace kace masa da Allah ko ta aka kai ni alƙalin yace in zo da kai a matsayin shaida in ka ba da shaida za a kyale ni sai ce to mu je da kuka taho kun zo bakin kotun sai ya tsaya kace shigo ce a nuna ganin nan tsaya to da amfani zuwa ka yace ba ga shi zo baki ba to shigo ciki ne nace ba zan shigo ba ka ji abokinka na biyu abin da ya ma abokinka na uku da ka zo ka gaya masa yace gaskiya ne mu je ya zo kuma ya shiga ya tsaya yana kare ka tsakaninka da Allah a cikin abokan nan na uku waye maka halacci wa ya fi kamata ka kyautatawa wa ya fi kamata ka rike ka yadda za ka rike shi za ka kyautata masa to su ne guda uku da mutanenka danginka da 'ya'yanka da 'yan uwanka da dukiyarka da aikinka idan mutum ya mutu dukiyarsa ba inda za ta ba za ta bi ka ko za ta bi ka ko za ce a ɗaɗɗauko akwati da lamba akawun da a tattara ta bakin kabari kowace dukiya tana nan inda take ba inda za ta da kaga wannan shi da abokinka na farko da ya bada kai na biyu su ne ya'yanka da yan uwa da sauransu suka biyo ka bakin kabari amma ba za ka shiga ba duk sanda ɗanka yake ma ba zai ce abin ne mu da baba ba duk sanda matar ka take yana ta ce wallahi sai na shiga dan Allah ana rike ta dan Allah wallahi sai na shiga abin da mutane kai masoyinka ma shi ne mai cewa ku ƙara ƙasa a can can gurin ta zai buɗe ta ƙara ƙasa a can da Allah masoyinka ne mai cewa a ƙara ko mai ƙara ba masoyinka ne to wanda zai ji ka cikin ƙadarin shi ne aikinka shi ne an ji an ce man rabbuka sai ce rabbi Allah wa man nabiyuka محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك دين الإسلام to kuma abin da aka fi nuna nawa a duniya shine aiki abin da aka fi nuna rashin mutunci a duniya shine aiki abin da aka fi tozartawa a duniya shine aiki abin da aka fi yin kasala wajen yi shine aiki abinda ba a damu da shi sosai ba shine aiki kuma aikin nan wa an laysa lil insani illa ma sa'a shi zai bi ka duniya da lahira don ka nuna na masa aiki ya zama mummuna lokacin da ake kyakkyawa a lokacin kuma ake mummuna sai kai mummuna da yawa ka ka nuna nawa aiki in kai kyakkyawa da yawa ka kyautata wa aiki sai da haka juya ayyukan su zama kyawawa su ne za su bi mahallahira har gaban Allah Allah ya sa mu dace shine ma'anan wannan da ka yi Allah ba ka kuɗi ko ka kashe su ko su kashe ka ko a mutuwar ragas alladina amanu minkum wanda suka yi imani daga cikin ku wa anfaqu suka ciyar da dukiyarsu lahum ajrun suna da lada wani irin lada kabir Allah kabirun ya kira ladan kabirun ya san yawan wannan ladan kuwa lahum ajrun kabir kenan ba adadi ba iyaka ba karewa shine kabirun ladan su da zai kare ba da za a masa iyaka ba da za su je mu cin moriyarsa da dindindin in suka ce da dukiyarsa a tafarkin Allah dama yan kwamitin sun ce a sanar wannan taimako da ake nema na asusun marayu ana nan ana ci gaba da neman taimakon gobe kowa sai fito da kuɗi gobe juma'a sai a zo da kuɗi yan hizba da yan agaji za su kewaya su karɓi wannan taimako tunda mun zo ayar taimako sai mu sanarwa ko na'am
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم الله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله هذا استفهام إنكار وأنا استفهام إنكار لي معنى أي شيء لكم من الثواب في الآخرة إذا لم تؤمنوا بالله me kuke da shi a lahira idan ba ku imani da Allah ba wanda fa duk da imani da Allah ba ya tsiyace fa a lahira ya tozarta a lahira ya kaskanta a lahira ya gama yawo a lahira war rasulu yad'ukum alhalin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yana kiran ku dare da rana litu'minu bi rabbikum dan ku bada imani da Allah mahalicinku wa qad akhadha mithaqakum kuma hakika Allah ya riki alkawarinku tun da ya halice ku a cikin tsakan babanmu annabi Adam lokacin ki ce alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilina Allah ya riki alkawarin mu kada a kiyama ta tashi mutun ya ce ba da shi aka alkawarin ba in kuntum mu'minin in dai kun tabbata ku mu'minai ne na gaskiya to ku zo ku ba da imani da Allah kuma ku ci moriyar haka duniya da lahira هو الذي ينزل على عبده Allah shi ne wanda yake saukarwa a bisa bawansa Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ayatin bayyanatin ayoyi bayyanannu waɗanda suke bayyana abin da ya dace a yi a shiga aljanna abin da ya kamata a bari don ka a shiga wuta li yukhrijakum Allah yana wannan ne don ya fitar da ku min zulumati daga duhfai jam'in duhu duhun kafirci duhun shirka duhun bid'a duhun kaba'ira duhun jahilci duhun zalunci ila nuru zuwa ga hasken musulunci hasken gaskiya hasken adalci hasken sunna hasken ilimi wa inna allaha lalle allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata bikum la ra'ufur rahim lalle allah ya tabbata mai afwa ne mai jin kai ne mai tausayi ne rahimin kuma mai rahama ne bikum da ku ku zo ku bi shi allah ya muku rahama allah kai mana rahama wa malakum wai mai ke gare ku ne Allah tun ki ku ya zo ba za ku ciyar ba fi sabilillah a tafarkin Allah me ya dame ku ana ta kiran ku ku fito da dukiyar ku ku fito da abin da Allah ya hore muku ku taimaki addinin Allah kuna nokewa alhalin walillahi mirasu samawati wal ard gadan sammai da ƙasa duk na Allah ne inna nahnu narsul arda wa man alaiha Allah ce za mu gaji ƙasar da abin da ke cikin ta gaba daya in ma baka bayar ba in ma baka taimaki addinin Allah ba za ka mutu ka bar shi ƴaƴanka su ɗauka su yi facaka da suka ga dama ba ƴaƴan kowa ne suke iya sarrafa dukiya cikin abin da zai amfani su amfani ubansu ba gara ma ka san nawa zaka bar musu nawa zaka kashe bankin ka na lahira kakka ba asusun ka na lahira yanci ka ta tara duniya ka tura wani can ka bar wani a nan wani ka ji daɗi da shi a nan wani ka ji daɗi da shi a can shine hankali shine basira shine amfanin kuɗi la yastawi minkum man anfaqa Allah ce ba zai yi daidai ba daga cikin ku wanda ya ciyar min qablin fatahi kafin fatahi makka wanda shine jamhuri suke kai ko fatahi hudaybiya abinda wasu malamai suka faɗa irin su malam sha'abi cewa fatahi hudaybiya ake nufi amma kauli rajihi ana nufin fatahi makka wa qatala kuma yayi yaki ya ciyar yayi yaki ma'ana ya taimaka da jikinsa ya taimaka da kuɗinsa ulaika a'zamu darajatan waɗannan su ne mafi girma a wajen daraja من الذين أنفقوا دجا وأن سكا تشير من بعد بايان فتح مكة وقاتل وقاتلوا كما سكا ياكي معنى الله ياكي فيتا درجة تاكا سكشي كشي درجة دم متمن دي الدين المسلم كافن فتح مكة درجة ستنا دا بمبن بايان فتح مكة wanda ta bayan ta kai maka ba su yi sauki musulunci yayi karfi ya kafa gwamnati yayi yayi kaza kaza lokacin musulunci ya fara zama tubus tubus to ya zaka kamo waɗanda suka assafa addini su da dukiyarsu da rayukansu da mutuncinsu da lokacinsu aka assasa addinin musulunci wanda ya assasa abu kuma ba zai yafi wanda ya zo ya ci gaba da ciyar da shi gaba saboda haka shi yasa Allah yake ba za mu daidai ba da mu da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina law anfaqa ahadukum misla jabal uhud zahaban ma balaga jidda ahadihim wala nasifahu da Allah zai baka kamar girman dutsen uhud dutsen uhud ina tambayar wani balarabe na cewa dutsen abuja yake ya ce mitarsa sama zai kai mita 120 tsawonsa a sama a cikin ƙasa kuma zai kai mita 300 malaman geology sun ce kafuwarsa a cikin ƙasa zai kai mita 300 a sama kuma zai mita 120 sannan faɗinsa da yake silsila ce haka dutse ne tsibi tsibi tsibi to ya kai kilomita biyar zuwa shida to wannan amma maka da shi gwal kai yanzu gwal ko cikin hularka ne ka duba mata ka tambayi mata in baka san gwal ba mata dan wannan abin da suke dan sawa kuma dan kirit dan kirit da shi dan su dan matsala a dan kiri a dan yi aure dan kada dan yi zobe a dan gutsuro in ka ji kuɗin da suka kashe yana da yawa in da ka sai maka tambayi mai sai da gol ko mace da take da gol to yanzu gol a ce a cika maka hularka ko aka ce ka tuba rigarka ka daura wajen kan da wajen hannun a cika ma ita da gol ko a ce a baka gol cikin buhun masara ka tambayi mata gol cikin buhun masara aka baka yanzu ai masu sarka sai sun nawa a ce kudin ka cikin buhun gwal na cikin buhun masara na gwal to ba hau buhun masara ba ba wannan dutsen naku na gwal ba ba dutsen mu na kano na jala ko garin dutse ba dutsen uhudu mai tsawon mita 120 a sama 300 a ƙasa mai tsawon kilomita 5 zuwa 6 duk a da shi gwal ka zauna a gindinsa da kujera kai tarabawa kai tarabawa har ya kare da kai tafin hannun masara na sahabin annabi ba kai la haula wala quwwata illa billah wanda bai san kima sahabbai ba yayi asara eh to shi yasa Allah ta'ala ce wa kullum kowa daga cikin wanda suka ciyar kafin fatahu da na bayan fatahu wa adallahu husna Allah ya masa alƙawarin aljanna wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana da cikakken sani zurfafaffen sani faɗaɗaɗɗen sani bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa dan an ce khabirun yana nufin al'alimu bi zawahiril umuri wa bawa'inil umuri ko al'alimu bi bawa'inil umuri wa zawahiril umuri aula man zallabi yuqridu Allah wai shin wane ne zai ranta wa Allah qardan hasanan rance mai kyau wa zai ba Allah rance kai kun ga saboda ruwan mu Allah yana cewa to mu ba da rance in mun yadda ba mu ba da rance a ninka mana shi Allah ya hana in zaka ba bayan sa rance ka ninka amma shi in zaka ba ya ce zai ninka dubu rahmar Allah da tausayin sa ni yanzu na zo kofar gidan ka nace da Allah ranta min dubu goma Allah ya ce to dubu goma zan dama da shi in na ƙara ma ya zama riba shi ko Allah da bayan sa yace to ni ku bani minnin ka saboda ni ba doka a kaina eh shi Allah minnin ka yake amma kai ce kaka minnin ka dan uwanka sai dan ka minnin ka dan uwanka ka tuce shi shi ko Allah in ya minnin ka maka ka amfana in ka ba addinin Allah kai ka amfana in Allah ya baka kai ka amfana amfanin bayarwar da amfanin bakan biya dawo gare ka sai sa Yahuda suka ce inna Allah faqirun wai da Allah ya ce a bashi rance suka ce inna Allah faqirun wani hadu azaniya a Allah ne ba shi da kuɗi mu ne masu kuɗin tun da ya dogara ce a gurin mu mu muke da shi ba su san wata hikima ce ta Allah ta zaburar da mutane su ba da dukiyarsu a tafarkin Allah ba sai da duk wanda yake ba da rance ƙari yake so sai Allah ya hana ƙari a duniya sai ce to ka ba ni rancen ni zan ƙara maka da ka mai magana ba Allah rance zai ninninka mana ba dan ba shi da shi ba sai dan ya ninninka mana din qaraban hasanan rance mai kyau shine ka ce mace addinin Allah da kuɗin fa yudaifahu sai Allah ya ninninka masa ninkin da ninkin lahu a gare shi bayan ninninka masa kuma yace wa lahu ajrun kuma lada ya tabbata a gare shi wani irin lada Allah ya ce karim ladan ma irin na karamci a baka lada a karrama ka a mutunta ka a ɗaukaka ka a darasta ka nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada mai tarin yawa inda muka kure Allah iya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam sai tambaye mu wannan tambaya yana cewa Allah ya taimake ka amin yace bayan haka shi dan kwangila ne wani lokaci kudin sa suka yi shekara ko shekara biyu bai fito ba to yace idan ya zo fidda zakka ya zai yi ne na hannun sa kawai zai cire zakkan ko kuma har da wancan da bai fito ba idan mutum yana bin bashi in ya zo zakka bashin nan kashi uku ne akwai bashin da an cinye maka hamma kayi Allah ya isa ka bari sai lafira to irin wannan ba za ka fitar masa da zakka ba akwai bashin da ya tauri amma da za ka matsa tilas za a baka to wannan yana cikin kuɗinka sai ka fitar masa da zakka akwai kuma bashin da dama za a baka kai ne baka karɓa ba daga gare ka ne rashin karɓan to shi ma za ka sa shi zakka amma wanda ya taurin nan wasu malamai sun ce ka bari sai tukunna ka karɓa sai ka fitar da zakka din duk bashin da ya tauri ba za ka dinga masa zakka ba sai ranar da ka karɓe shi in ya so sai ka fitar da zakka ta shekara ɗaya wanda shine kauli rajiyo sun ce duk shekara amma iya shekara ɗaya ne shi ko wanda za ka karɓa kai ka ƙi karɓowa to dole ne ka dinga sa shi a cikin lissafin zakka ka ne masa zakka
malam sai mai wannan tambaya yace matarsa ne ta yi jinya a azumin bara bata samu ta yi azumin ba sai kuma Allah ya yi mata rasuwa bayan kwana sha bakwai da s- da yin sallah ya ce to mala ya matsayin azumin ta to malamai sun ce wanda ya mutu ana bin sa azumi waliyansa su yi masa azumi da sai malamai suka ce wasu suka ce azumin ya shafi ramadana da kuma na bakance wasu suka ce ya shafi bakance bai shafi ramadana wasu suka ce ya shafi ramadana bai shafi bakance ba wasu suka ce ya haɗa biyu duk wanda ya mutu ana bin sa ba alkawarin da ya zai azumi da kuma azumin ramadana to waliyansa su raba kowa i masa amma sai suka kasa abin kashi biyu akwai wanda ya sakaci bai biya ba ma'ana bayan ramadanan dalilin da ya sa ya sha ramadanan ya wuce kamar rashin lafiya ne kuma ya warke da ya warke din sai ya sakaci bai rama ba har ya mutu to irin wannan dole a yi masa domin za a kama shi da shi ranar alkiyama tunda ya yi sakaci ya warke amma wanda cutar ce ta zarce har zuwa mutuwar to wannan ba za a rama masa ba dan bai samu daman da shi kansa zai yi ba balle a rama masa ya sha azumi saboda rashin lafiya sai zai bai warke daga rashin lafiyar ba har ya mutu kun ga wannan yana da uzuri cewa dama shi bai ma sha azumin ba domin ya sha bai samu damar rama ba wannan ba za a rama masa ba kenan ramo azumi tana kan mutum biyu wanda ya sha azumi larurar da ta sa ya sha azumin ta kau bai rama azumin ba to wannan waliyansa su rama masa haka wanda duk ya alkawari zai yi azumi saboda Allah na bakance sai ya mutu bai yi ba to shi ma wannan a rama masa
malam mai wannan tambaya yana cewa shi dan kasuwa ne yana sayar da sabulai da kuma man shafa wanda akwai hotuna na mata a jiki ita ko ya halatta ya yi sallar nafila a shagon ko sai dai fita wajen bakin shagon to dama wace ya nafila a shago tun daga masallaci ina ga sallar da ake yi a masallaci a a kasuwa ba ta wuce biyu a zahar da la'asar saboda haka ka tafi masallaci kai rawatib kai sallolin ka rawatib a can yafi rawatib shine kafin azahar da bayan azahar zaka iya hada da azahar ya zama goma sha biyu ko mun ce kafin azahar da bayan azahar ka hada da azahar ya zama goma kafin azahar da bayan azahar ka hada da azahar ya zama takwas kaga yafi hudu kafin azahar hudu bayan azahar ga azahar ya zama sha biyu bi kafin a bi kafin azahar bi bayan azahar ga azahar ya zama takwas hudu kafin azahar bi bayan azahar ga azahar ya zama goma haka ya kamata ka dinga yi waɗannan hotunan ai sun bala'i ne komai hoto ba- babur abin nan mota abin nan takalmi hoto ah, sabulu hoto mai hoto kai ka ce hoto an turanci al'umma nan tamu da kiɗa da hoto kaɗe kaɗe da hotuna ya zama bala'i duk inda ka ɗaga kanka hoto ne hoto ya zama bala'i nan gaba ma kowa ma sai an ce yayi hoto ya rika kofar gidansa za a gane mai gidan hoton ya yi yawa hoton nan wasila ce zuwa ga shirka yasa annabi ya ta kokarin kau da shi saboda daga nan ne sai a fara girmama shi sai a fara tawassali da shi sai a fara roƙonsa sai a fara bauta masa abin da ake tsoro kada ilimi ya mutu a zo a mai da shi abin bauta ko shi akan kansa ba ma- matsalan abin da zai haifar haka nan kuma waɗannan abu abu kaɗe-kaɗe da raye-rayen kar su zo su sa wa mutum san sa fiye da alkur'ani kuma ka kula duk mutumin da ya saba da jin kiɗa da rawa to ba zai iya awa ɗaya yana jin alkur'ani ba sai ya awa biyu yana jin kiɗa kansa na rawa amma an kasa ƙur'ani minti sha biyar ya bar gurin sai ka ce shaidan saboda haka wannan ake gudu kada son kiɗa ya fi son ƙur'ani eh a dinga jin tilawa a dinga sa a cikin wayoyin ku ku dinga sa ƙur'ani mp3 a sa maka ƙur'ani izu 60 ba ka wani abu ka dinga ji yana wanke zuciya yana ƙara imani amma a daina jin kaɗe-kaɗe da rairayen nan
malam mai wannan tambaya ya ce ya shiga itikafi ne sai mafarki a matsayin itikafin shi ha yau sai ka je kai wanka ka zo ka ci gaba da itikafin ka mafarki ai ba daga kai bane Na'am.
shi mafarki abin da za ku gane wata kaddara ce ta Allah dan ba za ka ce zan yi mafarki ko ba zan ba saboda ka in mafarki ya zo shi yasa mafarki ba laifi bane ko ka mafarki kana zina ba laifi kai ba ko ka mafarki da matar wani ba laifi kai ba idan ka gaya masa ne za ku yi rigima da shi a gani ko abin da za ka yi kai wanka ka ci gaba da itikafin ka Allah Allah ya saka da alkhairi sai a dole
da kamar da aka saba jama'a sun yi dandazo suna ta turo kayayyaki daban-daban domin ƙara inganta aikin marayu akwai ga wata ce gari babbar riga da jamfa guda goma babbar riga da ya ciki da wando muke cewa a kano to wannan guda goma wani ya turo da su da kuma jamfa da wando guda ɗaya sai kayan mata ɗinkakku guda uku na ya- na- guda uku na yaro guda ɗaya shadda yadi biyar daga aishatu muhammad ta ce fi sabilillah ai mata addu'a allah ya biya mata bukatunta ta allah ya biya miki bukatunki aisha ya amshi wannan tawassali da kika yi a taimaka bayan Allah a tamfa turmi daya daga wata baiwa Allah ai mata addu'a a tamfa turmi daya ita ma daga wata baiwa Allah ai mata addu'a Allah ya bata lafiya silifas dozin daya daga wani dan uwa yace a bawa marayu a yi masa addu'a Allah ya kara masa buɗe a kasuwancinsa turmin a tamfa daga hajiya Aishatu a baiwa marayu a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta alqur'ani guda hudu shi ma daga wani bawan Allah a yi masa addu'a shadda yadi goma daga wani bawan Allah a bawa marayu a yi masa addu'a siminti buhu ɗaya a sa a ginin gidan marayu in ji wani bawan Allah kuma a yi masa addu'a alƙur'ani guda uku daga wani bawan Allah shi ma yace a yi masa addu'a alƙur'ani guda biyu shi ma daga wani bawan Allah a yi masa addu'a kayan sawa na mata set biyu lifaya guda ɗaya daga wata baiwa Allah a yi mata addu'a jamfa da wando guda biyu daga wani bawan Allah yace shi ma a yi masa addu'a Allah ya sa ya bar shan taba babansa ne yake shan taba yake so a babansa addu'a Allah ya sa ya daina shan taba to Allah ya sa babanka ya daina shan taba kuɗi naira dubu ɗaya daga hajiya baba kande a sa asusun marayu a yi mata addu'a kuɗi naira dubu goma daga ita ma wata baiwa Allah ta ce a bawa marayu da sababbin musulunta a yi mata addu'a shi ma wanda ya kawo saƙon ya ba da naira ɗari biyar ya ce a yi masa addu'a Allah ya yi masa ciwon kai da yake fama da shi kuɗi naira ɗari biyar daga abubakar yarima ya ce a yi masa addu'a Allah ya bashi ikon gina filinsa kuɗi naira ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa kuɗi ɗari biyar shi ma daga wani ɗalibi a fannin zane-zane a citakta ya ce a yi masa addu'a Allah ya sa sana'arsa albarka da karatunsa gabaki ɗaya kuɗi naira dubu biyu daga matan sunna a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu kuɗi naira ɗari biyu daga wata baiwar Allah ya mata addu'a Allah ya raba ta da ciwon kafa da take fama da shi kuɗi ɗari hudu daga ‘yan menene no shakin group to na kusa da transformer a sa asusun marayu a yi musu addu'a Allah ya yi musu damuwarsu kuɗi naira ɗari biyar daga wata ‘yan uwa a yi mata addu'a Allah ya gafarta mata ya yi da ‘ya'yanta albarka kuɗi ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi wa dan uwansu da ya rasu gafara Allah ya masa gafara kuma Allah ya fidda musu kayansu da ake rike da shi kudi naira ɗari biyar daga wani dan uwa ya ce Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya bashi zaman lafiya da matarsa amin to Allah ba ku zaman lafiya kudi naira dubu ɗaya a sa su sun marayu a yi wani bawan Allah addu'a Allah ya raba shi da ciwon kai da yake shi ma fama da shi naira ɗari biyar a yi addu'a Allah ya raba shi da ciwon kai to duk bukatun nan gaba daya da aka roka da wanda suka aiko da abu a ba wasu man farraja an muminin kurbatan min kurabi duniya na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmul qiyama wa man satara musliman satarahu Allah wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi duk wanda ya yi wa dan uwansa bakin ciki Allah zai yi bakin cikin duniya da lahira kuma ana ba da kaya ai tawassali kun ga waɗanda dutse ya rufe su ne suka ce wannan yace nayi wa babana da babata biyayya wannan yace na guji zina wannan yace na ba wani haƙƙin sa Allah ya yi musu ya fidda su daga ciki to muna fata yadda kowa ya aiko din nan Allah ya karɓi wannan tawassali da aka yi da taimakawa marayu ya biya dukkan bukatunmu gabaki ɗaya na alheri wanda suka roƙa da wanda suka aiko Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nari subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka